المكذب ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبوا مسلمي da muka a wannan masallaci ina muku gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar talata 23 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan milaniya isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu yan dasawa da da muka tsaya na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka shi muna a cikin tafsirin suratul lisan jiya fassara ayoyi guda uku na farkon wannan sura yau da da Allah za mu tashi farkon aya ta fada Allah madauki sarki ina a tsakin halin kashiri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka a cikin ayoyin da suka gabata ya raba mutane gida biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu mun shirye da dan adam tafarki wanda yake bikakke kuma ya kasance mai godiya ga nemomin da Allah madaukakin sarki ya yi mishi wanda shi ne ni'ima ta halitta shi samar da shi bayan babu shi kuma ni'ima ta sa mushi shi da gani da allah malaukakin sarki ya yi mushi da kuma ni'ima ta shirya da shi hanya wadda ta tabiri allah subhanahu wa ta'ala ce mutane sun kasu gida biyu waɗanda suke gode ma wannan ni'ima suka karbi abin da annabawa suka zo da shi suka yi imani suke yi ma allah malaukakin sarki da'a da waɗanda kuma suka kafarce ga wannan ni'imin ba su yi imani da abin da annabawa suka zo da shi ba in ba su yi ma'alla malaukakin sarki da suna saba mashi a duk lokacin da suka ga dama kuma suna aikata duk abubuwan da suka ga dama ba tare da cewa za su musa da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba za su musa da shi shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya biyo su bayan ya gaya mu wannan nau'ika na mutane guda ne sai ya biyo mu kuma da ambatan farko kowane nau'i da mutum su Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya mu cewa inna a'tadna lil kafirin salasila wa abladan musallina lalle mu mun yi tani mun shirya makafirai waɗanda suke kafirce mu nemomin da muka yi musu mun shirya musu sarƙoƙi da kacoci wanda za a dinga ɗaɗɗaure su da su allah madaukakin sarki ya ce wasu ira da kuma wutar jahannama wanda take bi tsananin zahi allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa waɗanda suka kafirce mu ayoyin shi suka kibin abinda manzanni suka zo da shi waɗanda su ne sun kafirce manimar da yi su da ce to su sani cewa ranar gobe a kiyama allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kane na sarkoki waɗanda mala'iku za su karni su a cikin wannan sarkoki za su dinga yin su a bisa huskokinsu kuma su yi wasu a cikin wutar jahannama kamar yadda allah madaukin sarki ke ba mu labari yake gaya mutuwa idil amlalu fi a anatin والسلاسل يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون Allah madaukakin sarki yake gaya wa cewa lokacin da za a kawai su suna daure da kacoci a wuyansu ko ina an daddaure su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a sa musu wannan sarkokin ana jan su da su a ƙasa ana jan su a musa musu su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ƙarshe a ja su a jewar su kuma da jahannama Allah maɗaukakin sarki ya yi wa musari Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu ya yi tanadin azaba wadda take mai raɗaɗi ga waɗanda ba su yi imani da annabawa shi da waɗanda ba su karɓa abin da annabawa suke kira da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu ma'awahu jahannam kullama qabat zijnahu sabila makoman kafirai makoman duk wani wanda yake tangare ayoyin Allah ne bin su yadda ya kamata yake yin dagawa yana jishi da kai yana saba ma Allah yanda yake dama Allah madaukakin sarki ya ce maka kuma su mutai jahannama ce Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin cewa zai cika wutar jahannama da aljannu da mutane shi yasa ya ce maka kuma su wutar jahannama ce kullum a haɓa ta jina ko sarki duk lokacin da wutar da ta yi sauki ko ta shi ta dishi ta rage zahi ta noki Allah subhanahu wa ta'ala ce sai mu ƙara mata zai sai mu ƙara mata tsananin azaba mu ƙara hura wannan mutum Allah mulkin sarki ya ga mu za a ga mu kuma fa zuku falan nadhirukum illa azab ku dandani azaban nan ba za mu ƙara muku komai ba babu wani sauki da zai zo muku face wannan azaba babu wani sauki da zai zo muku face wasu nau'in dukkan azaba mun karanta a cikin suratul zama irin nau'ika na azaba da Allah madaukakin sarki ta da ne ga rubuta Allah madaukakin sarki ya yi mu tsari daga wannan shi yasa nan Allah madaukakin sarki sai tsakaita ya tsakaita da cewa kawai lalle su kafirai su sani cewa mun yi musu tanadin sarkoki waɗanda za a sa su a ciki a shi wasu shi mutane Allah subhanahu wata'ala bai yi bayani ba na sauran azabobin da saboda asurorin da suka gabata da kuma a nan gaba Allah subhanahu wata'ala zai yi mun bayanin sauran nau'ikan azabar da za su zo da amma dai ana Allah ya tsakaita da labarin ya ce su sani cewa ya yi musu tani ya shirya musu wuta wadda take mai zayi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ta gargadi yake yi ta neman al'ummar shi yake yi ta ce musu su yi tsoron Allah su yi tsoron Allah yake ce masu ittakun nara wa lokacin da kama ku bi tsoron wuta ko da da tsakin da biyu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga musu abin shi yana ga ma al'umma shi da su kama su su yi duk iya kokarin da za su su bauta ma Allah su faranta ma Allah idan su samu su fita da wannan mun ga yayi so da Allah subhanahu wataala yana ga mu ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والحجاب عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ya ku da kuka yi imani ku kare kanku da iyalanku da duk wani wanda kuke gaya mai shi da duk wani masoyinku da duk wani wanda yake karkashin ku wanda kuka san kuna iya aza mashi doka ya bi to ku yi mishi iya gwargwadon abin da zai sa shi ya kubutar da shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wutan nan kullu annasu wal jannah an rura ta ne da mutane da duwatsu a bakin wutan nan akwai mala'iku waɗanda ba su saba wa Allah duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da shi su shi a yana da Allah ya umarce su da su kama mutum su jewa shi ciki babu wani wanda zai hana su su kama su jewa shi a cikin wannan wutan shi yasa Allah madaukin sarki yake gaya mu cewa wa anzartukum naran talazza ina yi muku gargadin wata wuta wadda take mai tsananin zahi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa wannan wutar yayi tanadin ta ne ga waɗanda suke ba su yi imani ba waɗanda suke sun kafirce mu ni'imomin da yayi musu Allah madaukin sarki sai ci gaba da gaya mu makoma mai kyawu alkhairi da mutanen kirki za su samu Allah madaukin sarki sai yake cewa innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mijazun akafura lalle su mutanen kwarai mutanen kirki sabanin kafirai kenan waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi ma Allah madaukakin sarki da'a suke kokarin yin biyayya ga dokokin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan mutanen a ranar gobe alkiyama za su dinga sha daga wasu kofuffuka kana mijazu hakafura abinda aka yamusa ko aka garwaya abin shan da ke cikin wannan kofuffuka shine kafu wanda sanin ne kowa ya san abin da ake cewa kafu wani nau'i ne na turare wanda yana da daɗi yana da kamshi mai daɗi kuma yana sa abu ya sanyi Allah subhanahu wata'ala ce ga mutanen bari mutanen kirki za su kasance suna sha da wasu cututtuka malamai sun ce abin da ake ce makas shi ne al'ina alladi fiye mashi ƙwariya wadda akwai abin sha a ciki shi ake ce makas wasu daga cikin malamai suka ce duk inda ka shi allah malaukakin sarki ya ce kas a cikin alƙur'ani mai girma to yana ne kwakwade wanda cike yake da giya kenan kwakwade wanda yake cike yake da abin sha Allah madaukin sarki ya gaya mu ɗan aljanna a cikin aljanna za su ni'imtu da abubuwan sha waɗanda suke masu yau na daga ruwa masu daɗi na daga zumuwa wadda take tatattun zumuwa na daga madara wadda take tsantsan madara na daga giya wadda take ba irin giya ta duniya Allah subhanahu wata'ala gaya mu innal amara lalle su mutanen nan na kirki za su kasance suna sha daga wannan kwamfutar wanda yana cike da abin sha a bisa kasar wanda suka kai kan cewa kwafu ne wanda yake cike da abin sha idan dai wani abin sha ne aka garwaya da kafu ba dan koyi wadan ya sanyi kuma ya ba da kamshi wanda yake mai daɗi mutanen kwarai za su kasance wannan su ne abin shan su a cikin gidan aljanna waɗanda suka kai kuma kan cewa da abin da allah malaukin sarki ya gani alkas cewa ana ne da giya ne a cikin alkur'ani ce na mutanen kirki mutanen kwarai waɗanda suka yi imani za su dinga sha ne daga cikin wannan kowa giya wanda take an garwaya ta da kafu kafu kuma mun gani cewa wani abu ne wanda yana sa abun sha yin sanyi kuma yana da kamshi wanda yake mai daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu su ya samu su shi a cikin abun shan su ba dan koyi wadan su ne mutu da su al-imam al-baghawi a cikin tafsirin shi yana cewa al-abrar abinda ake ce ma al-abrar yace sune al-mu'mini da sadiqina fil imani sune mu'minai waɗanda suka yi gaskiya cikakken gaskiya a cikin imanin su al-mu'minina li rabbi waɗanda sun yi imani kuma suna da'a ga ubangiji su mutum na dai daga cikin su ana ce mishi ba Allah madaukakin sarki ya ce to waɗannan mutanen su ne waɗanda za su sha daga cikin waɗannan abin shan wanda yake mai daɗi wanda yake mai da alfarma al'imamu sirki a cikin tafsirin shi yake cewa al'abrar kumun lalina barrat kulubu su ne waɗanda suka kansu suka mika wuya ga ubangijinsu saboda jin tsoron allah da ke san allah madaukin sarki da suke yi da kuma sanin shi da suke yi kuma suke da halaye masu kyawu don haka gabobinsu ma sai suka duko wasta amaluha bi amalin bir sai suka yi aiki da wannan gabobin nasu da ayyuka waɗanda suke na kirki ayyuka waɗanda suke masu kyawu saboda ba su yi aiki ba wanda zai sa su kasance irin ayyukan da muna gabobinsu sai suka sa su suka yi aiki ayyuka waɗanda suke na mutanen kirki wannan magana shek sa'adi kenan al'imam ibn jauzi yana gaya mu cewa kafuran ya ce akwai magana guda uku a cikin shi ya ce magana na warko shi ne dai kafuru wanda ya ce wanda mutane suka sani almaru ya ce waɗanda suka ce wannan su ne mujahid da muƙadir da sauransu ya ce kenan karkashin wannan magana kuma akwai magana guda uku wasu suka ce sanyin shi za a sa a cikin wannan ruwa magana ta warko kenan magana ta biyu suka ce a kamshin shi ne za a sa a cikin wannan ruwa wasu kuma suka ce a ɗanɗanan shi ne za a sa a cikin wannan ruwa wasu daga cikin malamai suka ce alkafu shi ne ainihin janna wani ijiya ce ta ruwa a cikin aljanna za ta dinga bulbulowa ita ma ana cin wata kafu magana ta uku kuma suka ce za a garwaya shi ne idan ba wata ijiya ba ce ta ruwan shi cikin wasu ruwa ne cikin wani abin sha ne na 'yan aljanna za a garwaya da wannan kafofi saboda ƙamshin shi da yake da mai daɗi allah malamin sarki ne ya gaya mu cewa lalle su mutanen ƙwarai za su kasance suna sha na daga wani kok wanda an garwaya shi daga wannan kafofi za su dinga shan ruwa waɗanda suke masu daɗi za su dinga shan ruwa zumuwa wadda take mai daɗi za su dinga shan madara wadda take tatattan madara aka za su dinga shan giya wadda take tatatta aka za su samu zumuwa wadda take cikakken zumuwa su dinga shan Allah madaukin sarki ya ce aina ya shirabu bi ha ibadullahi yujiru na hajjira wata ishiya ce ta ruwa bayan Allah na gari za su dinga sha daga waɗannan ruwan fajiru na hajjira suna wasa wannan ruwan suna wasa wannan ishiya suna sarrafa wannan ruwan suna kwasa su ta yadda suke su suna kwalwarsu a sauwake duk ta inda suka ga dama ta haka na suke ɗiba wannan ruwan allah madaukin sarki ya ce wannan amsa wanda suka ta kan cewa kafu wata ishiya ce ta ruwa a aljanna suka ce shi ne allah madaukin sarki ya fassara ana ya ce ainihin ya sharbu ya ibadu daga shi wannan ruwan da aka garwaya da kafu to shi ne wata ishiya ta ruwa waɗanda wata makulla ce ta ruwa wanda bayan Allah za su dinga sha daga waɗannan ruwa bayan Allah na gari wanda suka yi da'a ga Allah wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki Allah nan malamai suka ce ibadullah na Allah subhanahu wata'ala ya ce ibadullah tare cewa duka bayan da kafiran da musulman duka bayan Allah ne amma Allah subhanahu wata'ala ya ce ibadullah ne wannan yana nihin mummunai wanda suka yi imani waɗanda suke ni'imtuwa da waɗannan ni'imomin a cikin aljanna saboda dukkan bayan bayan Allah ne amma a nan da ya ce ainihin ya shiro biya ibadun lahi yana nihin da cewa bayan Allah wanda suka yi da'a suka yi biyayya suka yi ladabi suka yi da'a ga abin da almansa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma suka bi umarnin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce mu fajiruna tafkira malamai suka ce ta sarrafa ibadun layi ainihin sharabu biyu bayan suna yin yadda suka ga dama da wannan makullawa su suke kwalwa su lokacin da suka ga dama kuma su bar riba lokacin da suka ga dama suna aiki da su dai babu wani abu da ke kan su daga aiki da su Allah subhanahu wata'ala sai shi ba gaya mu kamar yana gaya mu menene yasa waɗannan mutanen suka samu wannan cikin suka samu wannan ni'imar da Allah madaukin sarki yake gaya mu sai yake gaya mu cewa yusuna bil nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira lalle su wadannan bayan Allah wanda Allah ya gaya mu cewa za su mutu da shan ruwa wadanda suke masu dadi za su mutu da shan abin sha wanda yake an garwaya shi da kafu za su mutu da yin yadda suka ga dama da waɗannan ruwan da suke kullowa ya ce to sun kasance a gidan duniya yufuna bin nadir suna cika alkawari alwashin da suka yi na za su yi ma Allah madaukakin sarki wani abu to suna cika shi wa yakhafuna yawman kana sharrun mustaqira kuma suna jin tsoron wata rana wanda sharrin ta yana da tsawo sharrin ta yana da tsanani matuƙar tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun kasance yufu da billahi wannan malamai suka ce cika imani suke duk wanda har zai yin alwashi ya dinga ciki abin da bai zama wajibi da shi malamai suka ce nazar da suke shine alwashi ko mutum ya ce idan Allah madaukin sarki ya yi mini kaza zai yi azumi kaza wanda ana samun wannan mutane suna ne idan Allah ya yi min ni'ima kaza zai yi wata jarabawa ko zai shiga wata kasuwa yana shakku sai ya yi addu'a ya roƙi Allah sai ya yi alwashin cewa idan Allah ya cika mai burin shi a wannan kasuwa da zai yi ko a wannan jarabawa da zai yi ko a wannan abin da yake nema ya same shi sai ce na yi alkawarin zan yanka ma Allah rago ko na yi alkawarin zan yi azumin kwana uku ko na yi alkawarin zan yi sadaka ta shinkafa goma kaga kayan yayi wannan alkawarin wannan abun ba wajibi bane a kan shi to amma lokacin da yi wannan alkawarin to wannan abu kuma ya zama wajibi a kan shi malamai suka ce tun da har suna sauke nauyin da da ba wajibi ba ne a kansu to wannan ke nuna masu sun gama sarki duk wani wajibi da ya waje ba a kansu shi yasa allah madaukin sarki yayyabe su saboda sun cancanci ayyukansu saboda mafi yawanci abu ne wanda mutum yana yin shi ne tsakanin shi da ubangiji shi sai mai karin imani ne zai cikawa daga tsakanin shi da ubangiji shi ne ba maki kan shi ne zai dinga mai hira a cikin zuciya shi ne zai dinga gai in dai har Allah ba ni sa'a na samu examen ga to zai azumi kwana ba sai ka gani da ya samu examen in ya mamace da yayi wannan magana mai cikakken imani ne zai tunawa da yayi wannan alƙawarin ya zo ya ciki shi yasa Allah madaukakin sarki yayyabe su da cewa yufuna bin nadr sun kasance suna cike wannan alwashin idan sun yi wa yakhafuna yawman suna tsoron wani wuni wanda shine ranar alkiyama allati sharruhu fi ghayati al-ihtishar wal intidad wanda sharrin shi ya kai matuƙa wajen watsuwa da yarwatuwa saboda rana ce wanda mun gaji cewa mutane za su tashi a cikin firgici da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa yau mai yake alwul da shi ba ranar da firgicin zai sa yaro dan karami ya kasance kamar tsoho kaga jikin shi duka ya cike da wurwuri Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa idan alkiyama ta zo firgicinta zai sa tadau kullu zati hamlin hamla kowace mai ciki za ta haye abin da ke cikin ciki dabba ce mutum ce ko ma menene ke dauke da wani ciki to zai haye wannan ciki haihuwa lokacin haihuwar cikin ya yi ko bai yi ba allah madaukin sarki ya ce wannan cikin zewa saboda firgici da tashin hankali na wannan rana allah madaukin sarki ya gaya mu cewa wataran nasa su kara ba ma rubi su kara walakin da azabar na ya shi za ka ga mutane a ranar nan ka ce dukkansu kowa giya ya sha ya yi tatun suna yi ta maye ka ce kowa kayan maye ya sha yake maye allah madaukin sarki ya ce wa ma rubi su kara babu wani abun maye da suka sha walakin na azabar lahi shari'a sai dai azaba allah ce take da tsanani allah malaukin sarki ya gaya mutu su suna jin tsoron wannan abu za allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin hadisin da abi huraira ya fitar da shi ya yan rawaito shi yake gayi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a allah malaukin sarki ya kare shi daga matsi da tsanani na ranar alkiyama waɗannan bayan allah na gari shi yasa duk wanda ya san abin da aljirar shi na kiyama to za ka gani kullum yana cikin firgici yana yin tsoronta ana ba da labari irin su umar bin khattab da sauran tabi'ai ana ta tsaba kuka da suke yi tsaba kuka da suke yi na tuna abin da Allah subhanahu wataala ya yi tanadi ga gobe da kiyama aka ce duka wuskokinsu inda hawaye suke biya har ya zama kamar an yi musu tsaga saboda kullum wanda ga cikinsu yana ganin babu yadda za a yi a ci yau ga shi an yi wani abin da zai gudu shi a duniya saboda yana tana tashin hankalin da ke da kwaira da gobe a kiyama shi sa Allah madaukakin sarki ya ce bayan Allah na gari ya kafu na yau suna jin tsoron wannan rana wanda sharrin wannan rana sharri ne wanda yake mutashi babu wanda zai cina daga wannan sharri Allah madaukakin sarki ya gaya mu kowa zai firgita a wannan rana hatta annabawan shi za su ji tsoro za su kasance ba su da magana ba su da cewa komi suna roƙon Allah maɗauki sarki Allahumma sallim sallim idan ku ha annabawan Allah za su kasance a cikin tsoro a cikin firgici a cikin tashin hankali a ranar babu wani mahaluki da zai ce shi ma ba zai kasance a cikin shi yasa Allah madaukakin sarki yayyabi bayan shi anan saboda sun kasance suna yin tsoron wannan rana kana sharru mustaqbila sharrin ranar nan ya kasance mai ya kai matuka a cikin wasuwa shi yasa kowa firgice yake kowa a ranar hankalin shi tashe yake yana jira a ce a yi miki sakamako ya san matsayin shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mu ɗaya daga cikin sukofinsu daga ayyukan da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira ɗabi'a ce ta ɗan adam duk lokacin da ya ji tsoron abu yake zai ruga da gudu ya gudu ya bar wannan abu duk lokacin da ɗan adam yake yin tsoron abu to zai iya ƙoƙari ya kare kanshi daga wannan abu zai iya ƙoƙari ya kange kanshi kan wannan abin ya riske shi waɗannan bayan allah na gari da suka yi tsoron wannan ranar suka yi tsoron sharrin ta wanda yake ya kai matuƙa a cikin wasuwa allah madaukin sarki sai ya biyo musu sai yake ba mu labarin wannan yassa sai suke yin abubuwa waɗanda za su kubutar da su a wannan rana shi ne daga cikinsu allah madaukin sarki ya gaya mu yutu'imuna ta'ama ala wubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci a bisa san shi ana allah madaukin sarki ya ce a bisa san shi miskinan miskini wanda yake bayar shi wa yatiman da kuma maraye wanda baban shi ya mutu ya bar shi bai balaga wa asiran da kuma wanda aka kamo a yilin yaki Allah mulkin sarki yace suna ciyar da dukiyoyinsu ga irin waɗannan mutane kenan suna ciyar da dukiyoyinsu ga mabukata saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya kare su daga sharrin wannan rana kamar yadda zai zo a nan gaba saboda Allah subhanahu wataala ya kare su daga firgici da tashin hankali da ke cikin wannan rana ana Allah mulkin sarki ya ga mutum ya taimuna ta'ama ala suna ciyar da abinci a busasan shi a busasan shi ba wanda suka ci suka raga ba wanda suka sa ba sai da yesu wasu dauka su baya ba wanda ba su ba su da bukata da shi wanda da za a tsare su a ce su su ci shi ba za su ci ba irin shi za su dauko su baya sarari Allah subhanahu wataala ya ce a su waɗanda bayan Allah na gari al'aura waɗanda suka yi imani imani wanda yake na gaskiya suna ciyar da abinci ne a bisa san shi suna san shi suke ciyar da shi kamar kai ne yanzu ka kai ruwa ka kai azumi an maka abun da baki babu abun da ke suyuwa gare ka kamar wannan abun da baki ka zo gashi nan ka aje a gaban ka zaka ci sai almajiri ya ce ya balla ko kuma ka ga wani makwabcinka miskasan miskini ne bai da shi ka ɗauki wannan abincin ko ka ɗauka duka ka kai mashi ko kuma ka raba ne ka kai mashi ba ka ci ka koshi ba ka raga sannan ka ba shi shi ne alamun ɗaya kai ne ka yi wayan mai nama an da an yanka ma da ce za ka ci kana son shi kana marmarin har zanzara kake naka ne amma har zanzara kake hannun kai kai gare shi sai ka ga wani mabukaci tsaye sai ka ɗauki wannan damar ka ba shi shi ne yin trimunan ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira waɗannan su ne za su samu gidan aljanna Allah madaukin sarki al-Imam Ibn Rajab yana ba mu labari a cikin wata risala ta shi da yi wani littafi ne rubuta cikin littafin na yattabi'ul mayyit wa al-mayyit salasa yake cewa Abdullahi da Umar sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi radiyallahu anhu dan gidan Umar bin Khattab ya kasance tunda Allah madaukin sarki ya saukar mashi ya sako da lantana albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu albirra ba malamai sun fassara shi a da cewa aljanna cewa ba za ku samu ba za ku samu gidan aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so abdullahi da umar aka ce ya kasance duk lokacin da ya sai takalmi yadda in ya ebe takalman nan yana kallon takalman nan kenan takalman yana birge shi kamar kai ne ka sai sabon takalmi za ka gani idan ka ayi shi kana zamne ka dinga kallon shi kana ganin takalman ga yana da kyau saboda ya shiga ranka kana birge shi aka ce duk lokacin da ya mallaki abu ya ji yana jin irin wannan abun garan shi ga wannan abun sai ya bada shi sadaka saboda lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu aka ce ya kasance yana da wata taguwa wadda ya yi santa da komi ita yake hawa wata rana ya kalle ta ta burge shi kawai sai ya sha ta ya kyauta da ita ya bada da fi sabilillah wata rana yana da baiwa aka ce ya yi son tafiye da dukkan kuyangun shi yana son ta sosai ya yi sadakar ita ma ya aure ta yana tare da ita a matsayin matar shi amma da ya ga santa ya yi mushi yawa a zuciyar shi tsabar neman aljanna sai ya sake ta ya sake ta ya aura ma wani ɗaya daga cikin bayan shi ta kuma a hakan da ta haihu duk in ya ga ɗiyan da tsabar soyayya da yake mata aka ce sai ya dinga kama ɗiyan nan nata yana son bata su soyayyar da yake ma uwarsu ya maido ta a musafiya da wani ya haihuwa wanda ba shi ba saboda Allah madaukin sarki yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wani bawan Allah ya shiga gidan abatar duka wannan ibnu rajab ya kawo shi a cikin risala da tashi ya shiga gidan abatar sai yake yushura idanun shi yake diddibawa a cikin gidan yake gani sai ce tambaye abatar ina mutane ina kwanonin gida ina shimfiɗin gida irin da abubuwa waɗanda dole ne a same su a cikin gida irin tukane irin abun kwantawa irin dai abubuwa waɗanda na amfanin gida ne wanda da wuya a rasa su cikin gida sai ga duk babu su cikin gida a bazar sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ya ku ina kwano ina kayan gidan sai yake ce mishi su da gidan ba nasu bane mi za su da kayan gida sai ce ai dole kuna bukatar kayan gida sai ce musu mai gidan ba zai bar mu ba mu rayu a cikin gidan rayuwa wadda take mai tsawo shi yasa kayan gidan mu za mu karɓa yana nan da cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar su ba su rayu rayuwa mai tsawo a cikin gidan duniya shi yasa ba su bukata abun shirina ba su bukata kwanoni ba su bukata komi kawai haka nan ake rayuwa wannan sahabban manzo Allah kenan waɗanda suka san gaskiya alqur'ani mai girma waɗanda suka karɓa sunan suna al-abraham Allah madaukin sarki ya ce to waɗannan mutanen na kirki da taimuna ta'a ala hubbi miskinan wa yatiman wa suna ciyar da abinci abu sasan shi suna kaunar shi za su bada shi suna kaunar shi ba yau ba kaga mutum gidan shi shinkawa yake ci amma da ya tashi ba da sadaka sai ya sau wajen dawa shi a gidan shi ba maki ya yi shekaru bai taɓa cin wannan jaddawa wani ba mamaki dabbobin gidan shi yake ba jaddawa ba mamaki abarin shi yake ba jaddawa amma kuma in ya tashi sadaka sai ya ɗebo wannan jaddawa ita zai raba makwabtan shi waɗanda suke yaƙi su wadata kaga wannan bai yi ba wa yi ta'imuna ta'ama ala mubbi bai yi ba nan tara min birra da tafin tukumin mata ya kuro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka tashi dawa nama a gidan shi yana umarni da a ƙara ruwan ga tukunya ba don komi ba don sai ci dukan makwabta yau idan sai dai a kashe ku da kamshi gaban ku za a kada kusa a yanki a yake a sa namun cikin gida makwabta like ba abin da za su samu a cikin wannan allah maraukin sarki ya gamu wannan ɗabi'a ce wadda ba ɗabi'a mutane kirki ba ce ba ɗabi'a ce ba ta waɗanda suke nema aljanna da haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake ga musabban shi cewa ala inna sil'atallahi ghali lalle haja abun Allah kayan saidawa na Allah madaukakin sarki tsare ke gare su tsare ke gare su ba gabaki bane mutun yace yana san aljanna Allah madaukakin sarki ya ce kana san aljanna to ka ciyar daga cikin abun da kake so ka ciyar da abun da kake so zaka tufatarwa ka tufatar da wanda zaka tufatarwa irin abun da kai ma kake samu ko baka bashi irin wanda kake samu da bisa dari amma ka san mai kima da daraja ka bashi shi za ka gaba wani ba yadda za a yi ya sa wata suturar ba shi ba lebaran shi ma bai sa irin ta amma irin ta zai ɗebo ya dinga rarraba wa mutane su je su sa su samu saboda shi allah ya ba shi kuɗi saboda su ba su da kayan da ba mamaki a gari a birni an bar sa su sai kauya ake sa su wanda zai ba ba mamaki shi ma ya yi ƙarni amma sai ka gani irin su zai dinga ɗebowa yana ba shi wannan kamar kana ce mai amshi dan jaraba ne mafi yawanci cikin kyautocinmu za ka gani akwai irin wani sunansa amshi dan jaraba ka da mutane ko ko ana ganin shi da walwala ka a cewa na bai lokacin zai iya buwacin shi ko ya iya dawo shi ka ga yana biyan mutane tiya tiya tiya bibibi wanda yana iya ba su shinkawa wanda ta kowace tsada yana iya ba su maka irin wanda yake ci yana iya ba su nama irin wanda ake ci a gidan shi amma ba zai ba su Allah madaukin sarki ya ce to bayan Allah na gari waɗanda suke son aljanna to suna ciyarwa ne daga abubuwan da suke so Allah madaukin sarki kuma ya sa lan lan tana ne har abada ba za ku samu har abada ba za ku samu gidan aljanna ba har sa tun fi gobe ba a sai kun ciyar daga abin da kuke so Allah madaukin sarki ya gamu cewa bayan Allah na gari to yi muna ta'ala alamomi miskina wa yatiman wa asira suna ciyar da wannan abincin a bisa san shi miskinai da kuma marayu da kuma waɗanda aka kama malamai sai sabani akan asir a suka ce wanda aka kama musulmi wanda aka kama shi da wani da aka ɗarme shi gidan kasu shi ake ne da asir wasu daga cikin malamai suka ce a'a wanda aka yi wayan yaƙi kawo ne aka yi wajen yaƙi aka kamo shi aka daure shi gashi na daure shi ya zama bawa miskini ana iya taimaka mashi idan dai a nan allah maraikin sarki yana nihin da cewa suna ciyar da abincin suna badawa ne ga waɗanda suke mabukatan wannan abincin allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa wani wajen wa atal mala ala hudu dawul kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilin wa fil riqab yana gaya mu bayan Allah na gari wanda za su samu aljanna shi za su samu rahama shi ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki yake gaya wa su yake gaya wa cewa su ne waɗanda suka ba da dukiya a bisa sarka Allah ya halice mu ya san muna son dukiya shi ya siffanta mu da cewa wa min dunal malakum ban jamma shi ya siffanta mu da cewa wa innahu likubbil khairi la shari'a lalle mu ɗan adam a bisa san alkhairi masu tsananin san shi amma duk da haka ne cewa atar mala alahu ya ba da dukiya a musasan da zaul qurba makusanta na kusa gare shi ɗan uwa dangi wal yatama da miskin da marayu wal masakin da miskinai waɗanda ba su ci wa ibn sabil da wanda yake ma'abucin tahiya ne guzurin shi yayi yana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a dinga taimaka mu a dinga ba su sadaka wasa'ili da masu roƙo wafin riƙa da kuma iyan tabari allah mawauta sarki ce irin waɗannan duk su ne za su samu rahama allah mawauta sarki sai samu za allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ke gaya masu haɓar shi irhamu mafil ar yarhamu mafil sama ku yi tausayi na waɗanda suke a ban ƙasa allah madaukakin sarki da yake sama zai yi tausayi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu mafarraja mu'minin turbatan min kurabin duniya farajar lahu a kurbatan kurabin duniya duk wanda ya yaye ma wani musulmi a nan gidan duniya wata wahala wani bala'i wata musiba da yake ciki na yunwa ne na rashin lahiya ne na babu ne ya taimaka mashi ya bashi ya ce allah madawakin sarki zai yaye mashi shi ma wata musiba da wani bala'i na ranar gobe a kiyama kaga ni ko kowa ya sani ranar gobe a kiyama kowa zai dinga neman ina ma a ce yana da damar ya dawo duniya da ke da suka koda ya saraka isa wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ma sahabban shi yake ce musu man minkum malu malu ahabbu ilayhi min mali walidihi man minkum malu walidihi ahabbu ilayhi min mali waye daga cikin ku dukiyar magadan shi ta yi soyuwa a gare shi akan dukiyar shi ta ce ya rasu Allah mamin na illa wa malu a haɓu ilayi min mali wa rizki babu wani daga cikin mufaci dukiyar shi ta yi soyuwa a gare shi a bisa dukiyar magadan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku sani cewa dukiyar ku shine abin da kuka ci kuka kasa ko kuma kuka sa tufaye zuwa dukiyar kuma da kuke tarawa kuke cin sarka ita wannan dukiyar marayu ce ba ta ku ba ta cin gado ko ce ba ta ku ce da haka duk yadda mutum zai tara dukiya wani yake waka yake cewa duk yadda ka tara dukiya duk abin da ya wuce bukatar ka a cikin dukiya ya ce fadilan dukiya to ka sani na magada ne wani shi yasa yake waka yake zuwa ta murru alƙari da fata kabu ka an da alƙari bila ya haifo yake cewa bayan ɗan uwana suna bi ta kusan kabarina kamar ba su sanda wanda a yau za ka gani wannan abin yana wakwa dukkan munan kowa na da yan uwa a cikin makabarta kwanci kowa na da yan uwa a cikin makabarta an binne su amma kuma so nawa zai je makabartar nan ya nemi ma ina ne yanzu kabarin da wani shi babu sai yan kaɗan daga cikin za ka ganin suna neman kabarurrukan dangin su idan sun je makamata ya ce ta muru a ƙalibi jamba da ƙabari ka an na a ƙalibi da ya ce yan uwana suna bi ta kusan kabari na kamar ba su sani ba yake cewa wa dawin mira su ya kusumu da mali wala ya ado da in kyan ya ce ma'abuta gado suna can suna raba dukiya ta ba abun mamaki ba ma ne in sun yi rinto a kan bashin da suke ake biya wanda nan yana wannan yana ba sanin mu ne mutum yi zai rasu ɗan uwan shi magadan shi a zo a ce musu ana bin shi bashi ka sun ce a ba su shaida in babu shaida ba su biya wasu da shaidan ma sai ai ta kai da kawo ba a kwamsiriya ba a justice ba a gidan alƙali ana neman a sha ƙur'ani ba a yi sun ki biya mishi bashi kuma duke shi yan mutu ya bar musu ba mamaki san tara ta ne yasa ya kasa biyan bashi shi ne na rayu amma su biya bashi nan nashi ba za su biya ba shi ne wannan bawa Allah yake waka yake cewa suna ba abun mamaki ba ne ma in sun rinka bashi tare da cewa bashi kuma yana hana mutum ya san matsayin shi a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran mu'mini ana rike ta ne a bisa bashin da ke bisa wuya sai an biya mata bashi sannan Allah madaukin sarki zai mata hisabi ta san makomar ta wuta ce ko aljanna an zo da wani bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai bashi a karshe manzo Allah ya yayi ki mishi sallah sai da wani daga cikin sahabbai ya dauki nauyin biyan wannan bashi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi mishi sallah amma duk da haka kana ji muna ji suna waruwa mutum ya mutu kaji ana rikici gurin biyan bashin shi dan uwan shi kuma ba wai babu abu ba a'a ya mutu ya bar abu saboda shi da yi ba bai amfani da shi da yara da ya sani da ba zai tara amma da yake dan adam Allah ya samu shi san dukiya sai ta tara kullum wa'azi ake ana da wannan duke idan ta wuce bukatun ka to ba ta ka bace wannan ba Allah ya ce wala ya alu jayyid wa qad akatu sihamun wa hash fa ya lillahi asra amma nasu ya ce dukkan kowa ya zo an kasa saboda bi ba su biyan bashi dama saboda karkasan su ya rage idan za a kasa wanda ya samu miliyan biyu idan aka ce a biya bashi ba ma ke dawo da rida sai ga gaskiya shi ba ta gyara shi kawai ka a biya wannan bashi ya ce dukkan su kowa ya kwashi kasan shi sun rayu ya ce bayanin lahi asma amanin su da haka sun yi gaugawar manci yake takaici ya ce sun riga sun manci shi wannan kayan ya mutu ne wannan wajen amma ya yi waken ne yana sufanta kanshi kamar ya mutu saboda yadda ya gani a rayuwa ana tafiya kama yana cewa mamata yanzu a cikin kamar rakka abin da suke cewa ke wani bawa allah ya zo mutuwa don haka idan allah subhanahu wa ta'ala ya gobe ba ka samu kana da dama to kai iya kokari ka nemi aljannan ka da kanka dukiya da kake gani ba ta ka bace manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi ingantacce ya tambayi sabo ya ce taka ita ce abin da ka ci ko ka bada sadaka amma wanda za ka bari ba naka ba shi yasa ba abin mamaki ba ne alimamin ibn rajab yake gani cewa wani na iya tara dukiya ya shiga wuta da wannan dukiya a mai azaba da wannan dukiya wani kuma ya zo ya shiga aljanna da wannan dukiya saboda shi santa yasa ya tara ta ta hanyar halak da haram yana can a lahira ana mushi hisabi ana mai bincike kan wannan duke saboda ba ta hanyar kwarai tara shi kuma magajin shi ya zo ya gaje ta ya zo ya sanya wannan duke a bisa hanya ta kwarai yana samun lada ya je ya shiga aljanna da duke da ba shi ya sha wahala ya tara shi kuma wanda ya sha wahala ya tara duke ya shiga gidan wuta shi yasa wani bawa Allah ya zo mutuwa sai ya ga famulin shi da baban shi da ɗiyan shi da mamashi sun gewaye shi suna kan kuka sai yake tambayi su yi suke mu kuka dukkansu baban shi ce yana kuka ne saboda yanayin da zai shiga idan dan shi yadda yi mai kula da shi zai mutuwa zai kula da shi mamman shi ma haka dan shi kuma yace yana kuka ne saboda yanayin maricin da zai shiga baban shi zai mutu baban shi zai tsaye bar shi marici zai cika bai san wa zai tallafa mashi ba a nan gaba bai sanya rayuwa za ta kasance ba uwaye suna kuka na kuncin da za su shiga don su mai kawo masa abinci don su mai ɗaukar ɗaune su zai rasu wanda wannan duk shi ne koke-koken da muke idan wasu na wani namu ya zuwa wanda mun sani ba mu sani ba a zahiri koke-koken da muke mafi yawanci da za a kyankasa zukatanmu saboda wannan baba ya mutu za ka gaɗiya suna ta kuka saboda amfanin da suka rasa na baba ɗaya ya mutu uwaye da ƙarni da magaje za su ta kuka saboda shi ne ke riƙe da gida za su ta kuka saboda yanzu wanda ke riƙe da gida ya rasu za su ta gayya wannan ba Allah ya tambaye su ya ce yanzu cikin ku babu wanda zai yi kuka akan abin da nake tunkara na kabari a cikin ku babu wanda zai yi kuka a bisa tambayar da munkar wani kiri za su yi mani a cikin ku babu wanda zai yi kuka a bisa makoma ta huta ce ko aljanna sai yi da yin kara daga nan ya mutu takaici da yi da kashe shi wanda wannan shi ne abin da muke rayuwa da shi shi ne abin da muke rayuwa da shi dangin da mutum yake ta tara dukiya su ne kake tara ba a ce haramun ne baka ka bar mu dangin jaramiyan ka gado amma ne ka yi iya abin da za ka yi ka gina wa kanka aljannar ka da kanka saboda babu wani wanda zai gina maka aljanna bayan kawo duniya sai wanda Allah madaukakin sarki ya taka da iya nagari saboda wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu dan da adam ya rasu duka ayyukan shi sun tsaya sai abubuwa guda sadaqatul jari sadaka wanda take mai gudana in ya riga ya aiwatar da ita aw ilmu yuntafahu bi ko kuma yana da ilimi ya karantar da mutane mutane suna amfana da wannan ilimi aw waladu salihun yadahu lahu ko kuma da wanda yake nagari ne yana kira yana yi mubaraka insha Allah wannan shine abin da ya amfani amma dukiya ka ciyar da ita ban kana wannan zai sa ka samu gidan aljanna kuma duk ana maganin ciyarwa mutane sai su dinga sa ran sai masu kuɗi a'a kai ma daidai iya gwargwadon abin da Allah ya baka akwai wanda yana nan kasa gare ka akwai wanda mabukaci ne duk yanda kake ka kalli na kasa gare ka ka taimaka mashi a haka nan ne za ka samu aljanna sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yuqtiruna ala anfusihim walau kana bihim qasas suna fifita junansu a bisa kawunansu ko da ko suna da bukatar wannan abu mutum yana tsananin bukata za a ba shi abu amma ya ba ta wani shi malamai suna ba mu labari wasu daga cikin tabi'ai sun kasance a hilin yaƙi tsabar tausayin junansu da cikin shi tsabar fahimtar wannan ayat da suka yi wa yau sai kuna ala an fusi malauka ne yin kasawa suka kasance suna cikin yaƙi sun galabai da sun sha wahala su uku ne an yi kace-kace da su an yi yaƙi an sassare su suna magagin mutuwa kowa na buƙatar ruwa a cikin su uku ne daga cikin su yana da akwai malikin dina aka zo musu da ruwan sha duk kowa aka ba wannan ruwan sai ya yi nuni ko magana ba su sai ya yi nuni a ba da kusan shi shi ma da an ba shi sai nuni a ba da kusan shi haka nan aka yi ta kewaye da waɗannan ruwan babu wanda ya sha ruwan da cikin sa suka mutu wannan su ne suka san fahimtar lantana birra kafin fitorin mata su ne za su samu aljanna su ne za su samu aljanna a sauwake su ne waɗanda suka fahimci abinda alƙur'ani mai girma yake ne allah maɗaukin sarki ya samu daji amma aljanna sai an dage sai an dargance ba ga bakin ne ba dole sai mutum ya ciyar daga abin da yake so allah maɗaukin sarki ya ce inna ma'amurin da waje ila ila nufin da za a fara shi ina da sai mun fata shi yamma nan da Allah ya kai mu da kuma sarki gobe abinda mun karanta tare da Allah mai sarki da babu lada kuskure kuma Allah mai sarki ya fi mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم